نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ma Allah godiya da sake haɗa mu a karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka tara sifar sallan manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka inda insha Allah ta'ala darasinmu zai kasance darasi na sha ɗaya daga cikin jerin karatuttuka kenan da muka yi a cikin wannan littafi inda yau muna rana ta asabar goma sha tara ga watan fevri shekarar 2022 wanda ya daidai da sha takwas ga watan rajab shekara uku hijiriya kenan kayan mutuwar daga inda muka tsaya daga cikin uwa akwai suka nemi karin bayani akan wannan addu'a ta buɗe sallah duwawar istifta suka tambaya akan magana da aka yi ta kan yin tasbihi da tahmidi da takbiri wanda ake buɗe sallah da su ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaki cewa kana yukabbiru asharan wa yahmadu asharan wa yusabbihu asharan wa yuhallilu asharan wa yastaghfiru asharan wa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara guda goma yana kana Allahu akbar Allahu akbar so goma kuma yana yin alhamdulillahi so goma yana yin subhanallahi so goma yana yin la'ilaha illallah so goma kuma yana astagfirullah astagfirullah so goma tukana kuma sai ce allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini shi ma so goma duka yana yi kuma yana yin allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab shi ma yana yin so goma Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab ya Allah ina neman tsari a gare ka daga tsanani daga matsi na ranar hisabi shine ranar tashin kiyama duka wannan sana daga cikin addu'o'in da suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su kenan mu rike da kyau yana yin kabbara su goma alhamdulillah su goma tasbihi su goma tahlili so goma kenan la ilaha illallah kuma da astaghfirullah so goma kuma sai ce allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini ya allah ka gafarta mini ya allah ka shiryar da ni ya allah ka arzita ni kuma ya allah ka bani lahiya ka mana afwa wannan sune addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam yake buɗe sallar da su to malamai suka yi magana akan duka addu'o'i kamar yadda na yi magana a wancan sati mun samu addu'o'i daban-daban a wajen sha wani abu malamai suka ce mutum in ya ce ya yi su duka ja'izi ne amma kuma ya saba masu ne ka zo ka tsaya ka ce gaba kiɗi ka yi su to aƙalla za ka samu minti biyar ko goma ba to duk wanda misali a ce kai ne liman ka zo kai kabbara harama maimakon ka fara karatu sai kai shirin wannan kace duka ka karanta su zaka ji ana subhanallah subhanallah za yi tsammanin ka za a asirce za a yi shi yasa kai shiru kenan zaba ake yi maza da sallallahu alaihi wasallam yau in yayi wannan gobe yi wannan gobe yi wannan daban-daban sai kai kasance in kana so ma misali a wuni in Allah ya taimaki mutum ya iya su duka sai kasance a wuni a sallolin ka duka ya karaba su a wannan sallar kai wannan a wannan sallar kai wannan a wannan sallar kai wannan sai Allah ba mutum dace da alkhairan da yake ciki tun da duka alheran da kake ciki kai ne zaka ma kanka roko zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin zaka fara sallah farkon munajatin ka da shi ka kai kokonka ka ce Allah ka mun kaza ya Allah gafarta mun arzuta ki duka shine dai rokon da ake wannan dai shine a takaice kenan akan abin da ya shafi wannan yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan alkira'atu alkira'atu karatu a cikin sallah to shi karatu a cikin sallah wannan abu ne sananne daga kabar da sallah karatu za ka fara to ya wannan karatun ya zo kuma ya ake yin shi malaki cewa kuma kana sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance ya sta'ibu billahi ta'ala iya neman tsari astaghfirullah wa atubu ilayhi fa yaqulu sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi na'am mazala sallallahu alaihi wasallam mala yake cewa mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya tsare ni daga sharri na shaitan ar-rajim abin jikewa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi shi idan aka ce hamsihi ana nufin nau'in minar juno kenan daga dukkan wani abu wanda zai iya sawa mutum ya bar hankalin shi kana nema allah tsare ka daga wannan kamar misali ya kasance hankalinka ya gusa ba a kan abin da ya kamata a ce ya tsaya ba ya karkata kan wani abu kenan kana neman tsari allah ya tsare ka daga shari na shidan wajen ya karkata ma hankalinka ya huta daga cikin tunani akan ikon Allah akan Allah barkatun sarki ya kasance ya karkata kan wani abu kana neman tsari Allah tsare ka akan wannan na farko kenan wa nafkhihi da kuma fassarahu ar-rawi bil kibr shine girman kai girman kai wa nafkhihi shi kuma bi ma'ana a shi'irin magamu bi ma'ana a tasarruf yasir kenan mutum yana neman tsari daga allah ya tsare shi daga sharrin shaidan daga gusewa ta hankali na harko na biyu daga girman kai kuma na uku daga dukkan wasu tasarrufat wasu motsi wani abu wanda ya saba wanda zai kasance ka saba ma Allah idan ka yi shi ko kuma ka huta daga tsari na sallah ko ka huta daga tsari na karatu saboda shi duk lokacin da kai karatu ana so ka tattaro hankalin da kame dokan abin da kake karantawa sanin ko hararo ma'ana abin da kake karantawa shine zai taimaka ma wajen ladan ka ya ƙara zukuwa wajen karatun da kake na alƙur'ani mai girma wannan ya da masu kenan wannan su ne addu'o'i wanda ake yi na neman tsari zuwa ga Allah maɗaukin sarki lokacin zaka fara karatu a uzu billahi mina shaɗanin rajin min hamzihi wa nafsi wa nafsi wannan wa idan ka yi kabbara harama ka yi addu'o'i na istifta ka mai da hankalinka idan ka yana kallon da zaka yi sujada to a lokacin nan a asirce za ka karanta wannan addu'a wannan aya wannan auziya a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفثه ونفثه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه kenan sai da ya ƙara wani auzu billahi sami'ul ali auzu billahi sami'ul ali ina neman tsari Allah ya tsare ni Allah ne shi da kuma masani na kan jika abubuwa ya tsare ni daga sharri na shekar wanda abin jehewa min hamzihi wa nafsihi wa nafsi kenan duka wannan ya tabbata kenan idan mutum ya kabarta sallah ya yi haka ya yi addu'i na istifta kenan kafin ya fara karatu abinda zai yi a uzu billahi sami al'alim mina shaitanin waje min hamzihi wa nafkihi wa nafsi ko kuma uzu billahi mina shaitanin waje min hamzihi wa nafkihi wa nafsi tukwana sai ka yi bismillahi rahmanir rahim tukwana sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin tukwana yi wale tun mai ya kara bancin ya yi wannan uziya tukwana kuma sai ce bismillahir rahmanir rahim ya kamata mu san wannan da kyau mu san da cewa idan zaka fara karatu na alhamdu wannan abubuwan da suka tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam baya karanta alhamdu sai yayi su kinan mu ma in da ban sani ba ko da ba mai ya kasance mu rinka kokarin koyi da manzala sallallahu alaihi wasallam domin sallan mu ta zama irin tashi idan zamu fara da za mu fara karatu ni a hudu billahi min shaitanin waje min hamzihi wa nafsihi wa nafsi bismillahi rahmanir rahim to kana mu fara alhamdulillahi rabbil alamin wala yajhar biha kaga malam ya bayyana sai ce amma ni baya bayyana ta kenan ba a bayyana a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi kuma ba a bayyana bismillah ar-rahman ar-rahim duka wannan abu ya ake yin a lokacin da kai sallah wanda ake bayyana karatu kenan abu ya ake yin su tukwana lokacin da ka fara alhamdu kawai ita ce zaka bayyana sai ka fara alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin azwa azwa kace da cewa malamai sun an samu sabani amma magana mafi inganci ita ce wannan cewa ba a bayyana a'udhu billahi da bismillah idan an zo abin sai ma da ci gaba da cewa to karatun ga yadda zai kasance alƙira'atu ayatan ayatan karatun zai kasance aya aya aya aya kenan ba ka zo ba misali zai karatu ka ce الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga ka gama duka kawai raba ta biyu kai inda ka tsaya kawai ga idansa su ba'a manzala sallallahu alaihi wasallam idan zai karatu aya aya shine malami bude babi sai ce alqira'atu ayatan ayatan ba azawwa a gama duka a kawo su lokaci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية آية هكا تكرر ها ayoyi ƙanana eh su ma haka ne aya aya ba a gama ayatan ayatan sai malai ce wa yaqta'uha kuma yaqra'u al-fatiha wa yaqta'uha yana karanta fatiha kuma dai bayan daya shine malai ce bismillahir rahmanir rahim kuma yake idan yayi bismillah aran shi sai sai ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma yaqulu ar-rahmanir rahim kuma yake sai tsaya ثم يقول مالك يوم الدين هكذا yace haka za ila akhir sura haka yake yi har zuwa ƙarshen ita wannan sura wa kadhalika kanat qira'atuhu qira'atuhu kulluha to kuma haka kira shi take gaba ke da sallallahu alaihi wasallam karatun shi aya aya haka ne ke yakifu ala ru'usil ayat wala yasiluha bima ba'da yana tsayawa ƙarshen aya bayya gama ta da uwarta wadda take bayanta kuma da wadda take gabanta kenan ba a gaba kawai tsaya ce an gani na wakana taratan ya ƙara'uwa maliki yomiki sai ke cewa wata rana kuma yana karantawa maliki yomiki ina gani muna magana akan kira'a mufassala wannan ya samo asali ne da abin da zuwa cikin alkur'ani mai girma inda Allah ke cewa warattilil qur'ana tartila a rattala alkur'ani iyakar rattala kamar da ke ce a cikin zuwa alkur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura وكذلك جعلناه لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يكتوى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا هذا القرآن أن لا رتلوشي يا رتلاوا يا كرنتاوا kenan wajen karantawa ɗi bayan ɗaya haka ake karanta alkur'ani girma na sai ma ke cewa rukuniyatul fatiha rukuniyatul alfatiha me ake ce ma rukuniya kasancewar fatiha rukuni na sallah wa fada'iluha da kuma fadala ta ita wannan fatiha kun ga wannan suratul fatiha da muke karantawa kullum kowane yaro ya iya ta kowa ya iya ta mafi yawa ce da mafi yawa mafi yawa wannan wani ba ni tausayi matuƙa akalla ya kai shekara sama da sattin ta kai shekara sama da sattin mace ce ta ce mana bata iya fatiya nema ta ce bata iya fatiya to gaskiya akwai matsala ba karama ba rukuniya ce rukuni ce ta yin sallah la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ta yaya to ya aka yi sallah tsawon shekara 40 da ta yi baya misali wanda ke da shekara 60 ya ce bai iya fatiha shekara wajen 40 tun lokacin da an fara rubuta mai zini da lada to ya aka yi sallah tsawon shekaru kuma inda yake rayuwa garin musulmi da malamai a gari da makarantu a kusa da shi ko da yaushe ana karata a ko'ina babu uzuri bakar uzuri inda zaka samu uzuri a wuri guda ne ka samu kanka inda ka tashi babu makaranta ba malami babu wanda ya iyaka kuma baka da damar ka gusa wannan shi ne uzurin in kana damar ka gusa dole ka tashi kabar wannan wurin ka je ka koya saboda kai wannan ibada babu uzuri ka zamna a tsakanin sallar da ibada ba ga wannan abin tausayi ne ba karami ba kuma abin mu tana cewa tana yawa daga cikin waɗanda muke tare da su tana yawa kaga wani kana tsammanin ya iya ashe idan ya karanta ma akwai kurakure a ciki kaga wannan ba dole ba a ce sai wanda a ce malami ne ko ɗalibin ilimi ne ko na a'a a lokacin nan ma ka zama mai da'awa a lokacin da ka samu waɗannan mutane ba su iya ba kai ka iya to a lokacin nan allah ya sanya ma riga ta da'awa tashi za ka kai gadan-gadan ka koyar da su wannan abin yanzu kai ne a karmakalla kuma yaunin wannan da yake kan malami da yake koyawa yanzu ya komo kanka a wanda wurin da ka samu kanka shi yasa dukkanin wanda allah taimake shi yana kokarin ya san abin da bai sani ba a addini ya yi samu allah taimake shi ya fahimta kuma ya sani ko da a ce ba karanta ba zai ya fasara ko na inda ya riga ya sani kuma ya tabbata wannan abu haka yake kuma haka ya kamata a yi shi to daga ya samu kanshi a inda cewa akwai waɗanda ba su iya wannan abin ba to a lokacin da shi ne malam shi ne mai da'awa a ranar kiyama za a sashe layin masu yin da'awa cewa ya zo ya karantar da addinin Allah ya koya ma wanda ba su iya ba wani abu na addinin Allah yanzu ka gani alhamdulillah dukkanin masallacin wannan bakin gwargwaro duk abubuwa da suka shahi sallah an san abubuwa bakin gwargwaro to waɗannan abubuwan da muka sani duk inda muka samu kan a wurin da waɗanda su ba su sani kuma ka tabbata wannan bai san da sani sai ka samu kanka a wani gari wa inda daga liman zaka fara liman in kan shi bai iya komai ba sallah to kaga wannan matsala ke da koyi in dai akwai dama na kan ja hankalinsu ka koyar da su to a lokacin nan yau ya hau kanka dole ka yi wannan aiki aiki ya ya kama su biya da ka samu kanka a wani wuri in dai akwai dama na walla in dai abin da ya kai ka bi wuce kwana biyu kwana biyu ka gani wa'annan idan ka tsara kwanaki zakka fa'idantar da su zai koya musu wani abu da su ringa ibara da shi har su mutu to kai kokari ka ba kanka hakuri ka zamana ka dan karantar da su in yaso ka bakar kuma in ka zo ka sanar da yan uwa cewa wani wuri ko ana bukata a kasa a je a samu irin wannan tsarkar din dai koyar maji ko ya koya maji ba dan zaka samu wallahi wanda suke rayuwa a karkara ga su rayuwar tasu babu daɗi duk da cewa su ba ruwan su daɗin ta suke shi amma in ka kalle ta kai aka zo aka saka kai gani kake gara a gidan kaso da kai irin wannan rayuwa rayuwa ce gata nan mara daɗi suke rayuwa su sun saba haka amma da kakalin rayuwa ba rayuwa ba ce wadda zaka ji ana mangarin cewa wata rayuwa ce mai daɗi rayuwa ce ta aljannar duniya rayuwa ce da cikin wani vila da abubuwa su ventilatar su wani kilmatizar su wani babu wata rayuwa babu irin wani to haka suke wani rayuwa da wahala amma kuma ibada ita ma gata na cikin wahala ita ma ba a iya komi ba sai ka ringa tunanin cewa ke yanzu wannan asara biyu za su su a duniya ba su ji daɗi ba sun zo sun ƙare a wahala kuma hannu a ce ibada ma za su ma Allah ita ma ba iya komi ba kenan haka za su koma su ba mu baɗin ne babu daɗi a duniya babu daɗi a lahira to kaga wannan abin tausayawa ne kuma abin mu yi tunani a kansu ne to fatiha wallahi akwai mu jiya wa ita kuma rukuni ce daga cikin rukunai na sallah kuma kan maganin da ‘yar kaɗan kan maganin da mun saba faɗin da mun iyata wallahi fadala gare ta fiye da yadda muke tsammani manzara sallallahu alaihi wasallam hadisi ne albani ya inganta shi hadisi na abu huraira ya zo a tirmidhi manzara sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ubay bin ka'ab shin ba zan sanar da kai wata sura ba wadda ba a sabko da irin ta ba a cikin attaura ba a sabko irin ta ba a injila ba a sabko ta ba a zabura kai ba a sabko ta ba a alƙur'ani ya ce a sanar da niyar rasulullah ya ce ita ce fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman babu irinta fatiha sau da yawa ta kasance aya ce ta yi rukiya mai rukiya idan ka yi tawakkali da Allah cewa shi ke warkar da mutum a dukkanin wani abu tawakkalinka ya kai mataki na tawakkali da babu shakka a ciki to da abin da ya same ka fatiha ita mama da shi wannan fatiha da ke ka ɗauki ruwa ka toha a cikin mutum ya sha ko ka toha a hannun ka sha ma mutum a wuri abin da ke bai ruwa bai lissarwa sautar fatiha wata rana sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallam sun mutaka wasu gari ruwa sun je wani gari ya suka iske wani sarki mai garin kawai ana zama da kawai kunama ta lallaba ta ciji wannan sarki sarki gashi na yana hutar rai zai abin an kama gungunan na garin duka ba wanda ne sai aka ce ga wasu baki can ka aji a wurinsa akwai ba a rena bako kusa a rayuwar da aka yi ta dashi kawai bako ba a san mai zo da shi ba a san ba sirrin da ke da kwai a tare da shi aka iske su sahabbai da maza da sallallahu alaihi wasallam mun ga kun zo da wani addini kuna wani addini daban wanda ba ka da nan shin suka tambaye su akwai kuna da magani na kuna su kuma da suka zo garin ba a tarbe su ba ba a ba su masauki ba zai ce to barka ne eh muna da amma mu ma tun da zai kun karamci ba sai in kun biya mu me yasa suka amsa suka gaya musu haka nan saboda ba su musu karamci ba su musu wannan ba su tarbe su ba hannu bibi kawai banza aka yi da su su ma shine suka ce to bari sarama ana suka ce eh mun yarda ku zo in dai maganin yayi kaza suka ce a karuwa aka ruwa aka toha mai suratul fatiha aka bashi da aka bashi sha aka zuba wurin kawai ya tashi ram ya miƙe kamar ba abin ci shi suka tattauba abubuwa suka bashi fatiha tana da fadala da yawa tana da fadala da yawa bari mu karanta abinda malam ya zo mana da shi a cikin wannan babi na sosai ai ba ta kai abin lokacin da ba a masautu ba lokacin gargara me gargara a lokacin da mutum ya sani cewa kawai mutuwa zai sai lokacin da zai sadaka a cikin gare tuwa ita kuma shekara 60 da saura mana yamma dai a lokacin nan in kabarta ta ce ma a gaban nan ma in san samu ne a ƙara 30 a gaba yamma da komi shekara gomi ya tarin kawai da zancen mutuwa ya bata so bata so ta san sai kawai ba a so kuma ba a tsammanin ba a watan ma ta so to lokacin da mutum ya kai gargara ya tabbata kawai babu lamun halin mutuwa sai lokacin sai lokacin nan tukwana zai saddaka to wannan shi na ke cin wato ba irin na fir'auna tuba irin na fir'auna fir'auna da ya ga ruwa ya cinye shi sai ce amantu bi rabbi haruna wa musa ta kwana sai Allah ce mai amantum lahu eh al'ana wa qad asayta qablu wa kuntum min mufsidin sai yanzu sai yanzu ka tuba dai da gani mutuwa ta zo ta saka ce shine ai wasu ma wanda dai kawai shegantaka ce ma ana iya cewa suka to suke cewa a fir'auna aljanna aka tambaye su yasa saboda ai da zai mutu ya ya ce ya imani da Allah idan fir'auna babu wanda in ya karanta tarihin fir'auna don da karanta tarihin fir'auna ya san cewa fir'auna ya san akwai Allah kuma ya san shi ba Allah ba ya faɗi ne saboda girman kai kawai girman kai da jiji da kai wannan abu ko wannan abu ya san ya waɗi kawai saboda girman kai da jiji da kai amma shi da kanshi ya san ba Allah bane in ta rinta ɗo ya annan musa ake zauwa a ce ya kawo sauƙi ya yi addu'a Allah ya kawo sauƙi ko da makamci haka ya mana a nan mahala yake cewa wa kana ya azon min sha'ani hadhihi sura manzala sallallahu alaihi wasallam yana girmama al'amarin wannan sura ita ce sautar fatiha yana girmama sha'anarta faka ne ya ƙuri yana cewa la salata liman lam ya ƙara bi fatiha ta fita babu ma salla ga dukkan wanda bai karanta sautar fatiha ba dukkanin wanda ya salla dukkanin wanda ya salla inda babu wannan sura inda bai karanta sautin fatiha ba to sallar shi ba ta yi ba inda ya bari da gangan ka zo ka barta sallah ba karanta sautin fatiha ba karanta wata sura sallar ka ba ta yi ba la salata babu ya ce wa fi lafzin la tujzi salatun la yaqra'u ar-rajul la yaqra'u ar-rajul fiha bi fatihatil kitab zalla sallallahu alaihi yake cewa sallah ba ta yi ba ga dukkanin wanda bai karanta fatihatul kitab ba yace kuma wa taratan yaqul man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khudajun fa hiya khudajun fa hiya khudajun ghayru tamam madalla sallallahu yake cewa man salla salatan dukkan wanda ya salla lam yaqra fiha bi fatihatil kitab bi karanta suratul fatiha ba fa hiya khudajun fa hiya khudajun wannan sallai rakakkiya ce wannan sallar rakiya ce wannan sallar ba cikakkiya ba ce kenan wani bangare sallar wannan babu shi misali gini ne mai gimshiki hudu ka ture gimshiki guda misali wannan gimshikin guda da ka ture inda daki ne to kaga wannan dakin bai cika daki ba saboda babu babu bangare guda kenan sallar tana da gibi gibi kuma babba shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ya nuna girmanta a lokacin da ya ce kai sallan ma batta musuwa inda ba karanta fata da turkita ba mazara sallar sallar yana cewa ya kulu tabaraka wa ta'ala ya kulu tabaraka wa ta'ala alamar hukukin sarki yana cewa kai kasamtu salat yani al-fatiha بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل الله مدوكين سركي ke cewa na kasafta sallah tsakani na da bawa da yace sallah ana yana fatiha fatiha saboda dukkan ta addu'a ce yake cewa na raba fatiha tsakani na da bawa na baina abdi baini wa baina abdi nisfaini an raba ta gida biyu fatiha idan mutum ya karanta ta daga farinta zuwa ƙarshe to an raba ta alamu sun ne cewa na raba ta tsakanina da bawana kashi ɓangare guda na wani ɓangare guda na bawana ne kuma hallau shi wannan bawan nawa an ba shi abin da ya roƙa a cikinta yake cewa wa ƙalar rasulun sallallahu alaihi wasallam akriku ya kulul apt zai yana cewa ku karanta a lokacin da bawa yake cewa alhamdulillahi rabbil alami godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai ya kulul Allah ta'ala sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode mu bawana ya gode mu inda kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ce hamadani abdi bawana ya gode mu duk sallar da muke lokacin zama karanta muna faɗi kai tsemine ne muna faɗi Allah na ba mu wannan amsa sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode mu idan kuma ya ce arrahmanir rahim ya Allah ta'ala athna alayya abdi idan ka ce arrahmanir rahim bi ma'ana mai rahama mai jin kai mai rahama mai jin kai shi ita rahama ta ubangiji da jin kai na ubangiji abu ne wanda bawa bayya iya ganin karshen shi Allah marhumin sarki manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayani Allah marhumin sarki yana cewa rahaman shi dari ce sai aka dauki daya sai aka jego cikin duniya wannan ɗaya ita ce ake samun jin kai tsakanin uwa da ɗa ita ake samun samun tsakanin dabba da ɗiyarta wannan jin kan guda ita shi ne wanda kike yawo tsakaninmu in ka ga wani kaji tausayin shi in ka kaza duka wannan jin kai da yake yawo tsakaninmu da kuma wanda Allah yake mana ya ji kanmu kan abubuwa da yawa to wannan ita ka ne gomiya tara tara wannan iya tara tashin kiyama ya jira iyaran tashin kyama na jiran shi ne jin kai wanda za mu riska wanda kuma shi ne za a ji kan bayi ga baki ɗaya wanda kuma azabar tasu lahin da suka yi ba laifi ba ne wanda ya kai shirka allah ga dama sai jikin sai sanya su gidan aljanna to idan ka ce ar-rahman rahim idan ka ce mai rama mai jin kai sai allah ya ce atna alayya abdi bawana ya yabe ni kaga duka wannan na ubangiji ne azna alayya abdi bawa na ya yabe wa yaqulu abd maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako shi kada yake da mulki ranar sakamako shine ranar tashin kiyama shine yawmiddin ranar tashin kiyama shi kada yake da mulki saboda a wannan ranar ne Allah zai ce limanil mulkul yau sai kowa shi limanil mulkul yau kowa ya mutu babu kowa a duniya limanil mulkul yau kowa ya yi shiru ba kowa sai Allah ce lillahi wahidil qahar ga Allah shi kadai yake da mulki to shine a cikin wannan sura sai kace kuma maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako kaga duka wannan yabo ne zuwa ga Allah marukukin sarki to Allah a lokacin nan kana faɗi Allah sai ce majjadani abdi bawana ya girmama ni bawana ya mun abubuwa na girmamawa kaga duka wannan kayan ka fara bijirar da bukatarka sai da kaibi ubangiji maɗaukakin sarki sai da kame dukkan dangi na yabo ka danganta zuwa gare shi to a lokacin da bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in gare ka muke bauta wa iyaka na sta'in hallo kuma gare ka muka dogara gare ka muke neman taimako a lokacin da bawa ya haɗu wannan iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sai Allah ya ce haza fa hazihi baini wa baina abdi to wannan mun raba tsakanina da bawana lokacin da bawa ya ce iyaka na abudu gare ka muke bauta wannan ubangiji madaukakin sarki ne kake gaya ba kuma shi ne ka girmama tunda shi kadai kake bauta ma ka imani shi kadai kake bauta ma kenan wannan na ubangiji sai ka ce kuma wa iyaka nasta'in kuma gare shi ne muke neman muke dogara muke neman taimako to wannan isti'ana da ka nema kamar roƙo ne kake ya Allah ka taimake ni ya Allah ka kare to sai Allah ya ce an baka abin da ka roƙa Allah zai taimake ka kuma Allah zai kare ka shi yasa aka ce a wannan aya sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wannan ta ni ce ni da bawa na na'am yace wali abdi ma sa'ala kuma an ba bawa na abin da ya roƙa yaqulu al-abd hallo sai mutum ya ci gaba da karatu duka cikin fatiha aji lokacin da kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya addu'a ce kai sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala bawa na an bashi abin da ya roƙa Allah shirye da shi shirya ki roƙo ko to Allah ya bashi wannan shirya siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin siratal ladina hanyar da allazi an'amta alaihim hanyar da kai ma waɗanda ka shiryar da su wannan hanya ka musu ni'ima da ita dukkan wanda Allah ya shirye shi ni'ima ce Allah ne babba baiwa ce Allah ne babba kuma daraja ce Allah ba shi babba shi yasa a mukaddima mu kullum muke karantawa alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna ma Allah godiya da ya shiryar da mu ga wannan addini na musulunci da ya shiryar da mu akan ibada wa ma kunna lina tadiya kai ba za mu kasance shiryayyu ba laura an hadana Allah inda Allah bai shiryar da mu ba kaga wannan bawa ya nuna kaskantar shi ya nuna rishin ya nuna gajiyawar shi ya nuna cewa ba shi bane ya ga dama ya shirya a'a tawfiki ne na Allah baiwa ce ta Allah Allah ne ya ga dama Allah sanya ka daga cikin shiryayyu sai ka gode ma Allah akan wannan shi yasa anan bawa idan ya roƙa sai ce ya Allah ka shiryar da ni kaga roƙo ne kake ka shiryar da ni hanya mani ne ce ba kai bane kake ga dama ka tashi ka ce yau bari in shirya a kai niyya kuma ka ci gaba da roƙon Allah ya Allah ka shiryar da mu to sai Allah ya ya gama wannan niyyar taka da tawfikin shi sai kasance daga cikin bayan shi na gari shi hanya ta waɗanda kama ni'ima ka shirye da su ita ce nima ya Allah nake roƙo ka shirye da ni ghairil maghdubi alaihim waladdali ba hanyar waɗanda aka yi kushi da su ba wanda suka zance batattu su ne wa su ne arnawa su ne yahudawa waɗanda ba musulmai ba daga cikinsu sau da an samu yahudawa waɗanda suka musulunta an samu nasarawa waɗanda suka musulunta kenan idan aka ce yahuda da nasara ba ana nihin illahirin danginsu ba waɗanda suka kasance ba su musulunta ba kuma suna adawar da musulunci suna ƙoƙarin ya za su cutar da musulunci to waɗannan su ne wanda Allah ya fushi da su su ne kuma tsinannu a wajen Allah saboda akwai yahudawa waɗanda suka musulunta irin sa abdullahi bin salam abdullahi bin salam musulmi ne ko babba ne a cikin yahudawa lokacin da ya musulunta ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya shigo garin zai shiga garin madina ya tsaya a inda aka ce ake cewa masallacin kuba wanda suka je saudiya sun ga wannan wurin shine masallaci na hari da mazala sallallahu alaihi wasallam yana nan an tarbo shi wannan wuri mazala sallallahu yana zaune abin da yake kira ga mutane yake cewa ya ayyuhan nas afshu salama وصل الأرحام وأطعم الطعام تدخلون الجنة بسلام yace au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane kaga bai ce ba ya ayyuhan lazina amanu saboda me malamai suka ce hikimar da ta sa manzon sallallahu lokacin da ya shiga garin Madina da mutane suka zo suka taru a gaban shi bai san ba wane ne musulmi a cikin su waye ba musulmi ba bai san ba waye imani da shi waye bai imani da shi ba kawai ya zo shiga gari mutane suka yi wurin kaya guda sai ki cewa ya ayyuhan lazina amanu saboda bai san ba cewa dukan su kowa ya musulunta cikin sa a ya san dai mutane suka zo wurin shi sai ya ce to ya ku mutane ya ce ba ya ku wanda ku yi imani abinda nake so gare ku ya ce musu afshu salama ku watsa sallama miyan sallama assalam larabci ne fasarar shi ne zaman lahiya da turan shi ne ake ce ma labe zaman lahiya shi ne assalam ku watsa aminci tsakaninku a samu aminci tsakanin ɗan'uwa da ɗan'uwa a samu aminci na zamantakewa a samu aminci na na tsira daga sharrinka ka tsira daga sharrina a samu aminci wajen kasuwanci ba ka cuce ni ba ba na cuce ka ba a samu aminci wajen makwabci da makwabci a samu aminci aboki da aboki a samu aminci dan uwa da dan uwa a samu aminci gari da gari da musulmi da wanda ba musulmi ba a samu aminci saboda ba a shara'anta cewa ko da ka wanda ba musulmi ba ka je kama shi kashi ba a shara'anta wannan ba ba shara'anta wannan aminci ke da kwai ya kasance akwai amana wannan shine amincin zaman lafiya yi manzara sun zama ce to afshu salama kuwa da sallama wasilul arham yace kuma ku je ku ringa sada zumunci ku ringa zumunci tsakaninku kak ku yanke zumunta wanda Allah ya riga ya hada tsakaninku da mutane kak ku yanke zumunta yanke zumunta shine abin da yake fara gadan ma mutum mushin Allah na farko tashin farko daga cikin zumunta shine zumunta ka da umma ayyukanka shine zumunta ta farko nawa ke da ko waɗanda suka yanke alaka da ma'aikansu nawa ke da kai waɗanda zai su kasance suna wani gari ma'aikon suna wani gari ya yi shekara da shekaru bai aika musu komi ba ya yi shekara shekaru bai je ya nemi labarinsu ba ya yi shekara shekaru bai je wurinsu ba wannan ya yanke zumunta ne tsakanin shi da su bai sanya suke rayuwa ba kuma allah ya hore mai abin da zai musu ya sha musu lafiya banza da su ta ga wannan ya yanke zumunta ta mataki na farko ya ce zumunta tsakanin shi da ma'aikon shi to wannan abu biyu zai buge shi na farko zai buge shi cutar da ma'aiwa abinda zai fara bugan shi na biyu kuma yanke zumunta da wannan ma'aiwa shi kuma yanke zumunta a cikin sautin muhammad sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu yake cewa wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratu yake cewa fa idza unzilat suratu nazara ba'duhum ila ba'd فإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت سيتي فأولى له طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له سيتي فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقدموا أرهامكم فهل أسيتم in tawallaitu shin idan kuka yi tajarru'i an tufsidu fil ardi in kuka juya baya an tufsidu fil ardi kuka rinka fasadi a saman kasa wato kaddu arhamakum kuka yanke zumuntaku sai Allah ce mi ulaiikal ladina la'anahumullah wannan sune wanda Allah ya tsine ma yanke zumunta yana garda tsinuwa ta Allah fa asammahum wa a'ma absaruhum ka duba azabar da aka gadan ma wanda yake zumunta to maza su san kiran da yake nan wani da yace afshu salama wasilil arham ita sil arhama kamar da muka faɗi ta fara tashi daga iyaye zuwa kuma na makusanta ɗan uwa na jini ɗan uwan uwaye ɗan uwan uwa ɗan uwan uba ɗan uwa haka nan a fal'akarab fal'akarab haka suna da haƙƙi a kanka na zumunta ka je ka gaida su in kana da abin da zaka taimaka masu ka taimaka musu iya cikin bukata ka taimaka mai ka taimaka mashi za ka kama mai a harkar wani abin rayuwar shi ka mishi wannan duk yana da cin haƙƙi na zumunta wanda ya hau kan kowa dukkan wanda yake da kowa yanke wannan ya gadon ma mutum hushin Allah to maza da sosai kaga ya sa mutane su so juna da fari su watsa aminci tsakaninsu kuma ya ce wa ake mutu'a kuma ku ciyar da abinci me sakamakon ku ya ce ta duk hudunar jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci hankalin ku kwanci in kun yi wannan to za ku shiga gidan aljanna cikin kwanciyar hankali abdullahi bin salam ya ce wannan magana magana ce ta annabawa yana bai guje lokacin nan bai musulunta ba da ya ji wannan magana kuma ya yi karatu na a taura da sauransu ya ce wannan magana ce magana ce ta manya magana ce ta annabawa ya ce to abu guda daga cikin shaidodin yake so ya rinka bibiya yana so ya samu shaidodi wanda za su ba shi tabbacin cewa lalle annabi annabi ne kawai da ya lallaka da ya same su sai ce to ya rasu lallani ga matsayina a wajen waɗannan mutane kuma na tabbata kai ne annabi na ƙarshe wanda zai zo mun yi tsammani zai zo a cikinmu shi yasa muka zo kusan madina muka zamana tunda a littafin an rubuta musu cewa a cikin altaura an ba da sufufi na manzala sallallahu alaihi wasallam kuma aka ba da mauki inda zai hoto ma aka ba da wuri shi mai tsakanin tsakanin maka da madina a nan zai rayu wannan wuraren da aka ba da siffar wurin sai suka gani kawai babu inda yake da wannan siffa sai garin madina sai suka zo kusan garin madina sai suka zo suka zamana suka gidaje a nan niyyarsu mene ne za su ringa aihuwa iyansu ko jikokinsu daga cikinsu ya kasance annabin in zai hoto kawai tun daga sun zo wurin a cikin iyansu da jikokinsu ya hoto sai allah ya hudu annabin daga cikin larabawa daga cikin ƙureshawa an aihe shi a can yadda shekara arba'in ya ƙara goma a sama ya ƙara uku a sama ta kwana sai aka ce to bar nan ya komo garin da zai shimfiɗa daula ta musulunci shine garin madina ta kwana yana fitowa ta kwana su sun aza a nan za a yi shi shi kuma hikima ce ta Allah inda za a san manzala sallallahu alaihi wasallam duniya ta san shi daula ta zamna shine garin madina to shi da ya tabbatar da haka ya zo ce to ya musulunta ya ce ya rasulallah wannan yan uwan na da kake gani mashagarta ne kira suka tambaye su wane ne a wurinsu kayan ka gaya musu na musulunta da aka kira su aka tambaye su waya abdullahi bin salam a wajen suka ce ai mutum ne babban mutum mutumin kirki ne khairuna shine mafi alkhairu sai suka ce manzo Allah ya tambaye su to in ya musulunta ne za ku ce suka ce ya ta yaya ma za a yi musulunta mahaukaci ne shi zai musulunta kawai sai ya hoto ya ce musu ashhadu an la ilaha illallah kai sai suka zabura suka ce shi ne mafi sharrin da muka aiwa a cikin mutumin banza ne ya ce to ka ga halin su in ka hudu abin da suke so suna tare da kai in ka hudu kishi shi wanda bisa so shikenan kuma kai ne abin zaki kenan muri wannan babin da magana wannan da yake cewa to kaga sallah gabaki ɗaya alhamdu gabaki ɗayanta addu'a ce mutum yake yi wannan addu'a da kake yi da farko kaya bu ubangiji kuma da ƙarshe kai roki Allah Allah ba ku abubuwa kuma Allah ya ce ya baka yace ma kana ya kula sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu azza wa jalla fi tawrati wala fil injili mithl ummul qur'an Allah madaukakin sarki bai sauko ba wata sura a cikin attaura ko a cikin injila ko a cikin zabura kamar umar ƙur'ani wahiyar saba'ul matani ita ce ake cema guda bakwai ayyuka ai guda bakwai ko yawwa ruwa wahiya asaba'u almatani wannan yana da bukatar sharhi da yawa qawluhu almatani wasu ce saboda yawan maimaita ta da ake yi aka sanya mata wannan suna wal qur'anul azim alladhi utitu wa amara sallallahu alaihi wasallam almusi salatihi almusi a salatihi manzo Allah sallallahu ya umarci wanda yazo ya bata sallar shi yazo ringa yin sallah a gaban shi manzo Allah sallallahu ya ce me wannan sallar taka bata yi ba irji fa salli fa innaka lam tusalli sallar ka bata yi ba saboda ka je ka saki to manzo Allah sallallahu daga cikin umarnin da ya mai sai ce me an ya qara'a biha fi salatihi ya karanta fatiha a lokacin da ya kabbara harama ya karanta sutar fatiha wa qala liman lam yastati hifzaha to kun san da yake harkon shiga musulunci ne harkon shiga harkon akwai da yanzu zai zo musulunta kuma yana so ya sallah to ya za a yi karanta alhamdu kaga akwai matsala mutum ya tsale shigo musulunci yanzu misali wani ya zo ya ce mana musulunta zai kuma yana so ya sallah to ya zai yi kuma mun ce kuma la salata liman lam yaqra bi ummul kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha kenan shi shi kenan kawai zama zai haisa ya iya tafi na fara sallah a'a manzon sallallahu sai ce to ga wanda bai iya ba ga abin da zai karanta sai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shikenan ita ce kambatin fatiha ka alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la quwwata illa billah kenan akai katari wani ya zo ko ya musulunta a gaban ku zai yi sallah bai yi fatiha ba sai ku ce mai toka abinda za ka yi ita ce kan bacin fatiha ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wa qala lil musii salatihi yake ce ma ga wanda yake bata sallar shi fa iza kana ma'aka qur'anun faqra bihi wa illa fahmidillah wa kabbirhu wa halilu idan kana da wani guzuri na alqur'ani mai girma to ka karanta idan kuma ba kada sai ka ranga alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kenan wannan shine kenan a takaice abin da yake cikin wannan babi yana nuna mana fadala da kuma girma na suratul fatiha da kuma matsayinta a cikin sallah babu sallah idan ba a karanta suratul fatiha ba kuma ita wannan suratul fatiha addu'a ce mutum yake yi tsakanin shi da ubangijin shi munajati ne suke yi kuma Allah zai karɓa ma mutum addu'a shi lokacin da ya karanta kuma wannan babu yana nuna mana idan mutum bai iya fatiha ba ga yanda zai yi su ne wa'annan su ce kan bacin wannan insha Allah ta'ala na'am eh na'am na'am akwai magana akan wannan wanda yake bin liman wanne a ciki mai bayyanawa sallah wadda ake bayyana ko da ake asirce kasan in yana bin liman shi ma mu idan a bayyana liman yake sallah yake karatu to shi ma mu ba su ya karanta idan asirce yake ma mu ya karanta an gani ma mu su ya karanta na'am a ba matsala bai da matsala wajen wannan bin liman sai a lokacin da abin da na'am ha? eh raka na alfajir a rakatar alfajir eh akwai akwai sai dai kuma ba lazim bane ba yesu kadai su kwana sallar zafi an samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta irin su inna anzalnahu irin su sabbi duka an samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta su kenan ba he su kadai ba kenan ka aje mutum bai iya ba wannan kenan ita raka'a ce nafila ce mutum abin da ya sauka gare shi ne zai karanta insha Allah na'am kamar mutum ya tsinci kanshi a masallacin da liman yake bayyana addu'ar da ake karantawa kafin a fara fatiha na'am ya sallaci sallar shi ta yi sallar shi ta yi babu matsala kan wannan wannan bai bata sallah kenan akwai abubuwa da suke bata sallah akwai abubuwan da ba a yi akwai abubuwan da kuma in kai sallar ta ɓaci akwai abubuwan da kuma in kai sallar ba ta ɓaci ba amma ba kai bayan da ya dace yanzu misali wanda ya zo sallah ya kirke hannu sai saki hannun shi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam in zai sallah kuma yayi umarni dora hannun dama ake akan na hagu a riki haka na ake sallah to he mutum bai yi ba to wannan kaga bai yi ba sunna bai samu ladan wannan aiki na manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma sallar shi bata lalace akwai kabbarori da ake a cikin sallah in zaka taso daga sujada in ka taso ka zamna ka daga hannu kaga wannan abubuwa ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam an samu yayi in baka yi ba sallar ka bata lalace amma in kai kuma ka samu ladan sunna shi yanzu wannan san samu ne a samu a dan ji hankali shi akan cewa wannan abubuwa ne da ake a asirce du'aul istiftah da a'udhu billahi samil alim min ham min shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wannan aboye ake yin su bismillahir rahmanir rahim shi ma duka aboye ake to kana in so mutum ya al'amari kenan ya samu a sanar da shi in dai bai ta da hankalin shi ba tana wa ya koma da tattawai kuma ya fahimci cewa lalle abin da aka gaya mikin akwai gaskiya a ciki in so kuma sai gyara na
bayan ya yi wata sallah wanda ya sanar da shi ya matsayin sallar shi tashi
wannan yana daga cikin mekiyar suna annisiyan yana da cikin abubuwan da Allah mantar da mutum hadisi ya tabbata na amur bin al'as da zarasu salama yake cewa inna Allah ta jawaza bi al'ummati al'adu wa nisiyan wa mastukuri wa alayhi Allah ya dauke ma al'ummata dukkanin kuskure ko mantuwa ko abin da aka matsa ma kai misali abin da kuskure ne kai tabbas kuskure ne misali ƙur'ani a hannunka ba gani ba sai kubce ma kaga ba daidai bane ba amma kuskure ne kai Allah biya ka maka ba akan wanda dai so da ba da gam kai da ko kuma gashi nan abu ne mantiya ne kai kuma tabbas mantuwa ce kai to annisiyan shi ma Allah bai kama ta akan mantuwa har sai lokacin da tana da kuma abin da aka matsa ma misali a dora ma bindiga a ce zagi Allah ko a kashe ka misali in ka haƙuri ka daure Allah ta wuce ka wuta ka kuma in kai Allah bai kama ka saboda matsa ma aka aka ce sai ka yi dole cewa zai ce ka babu wannan a ce ka to irin wannan duka yana faruwa kuma duka ya faru a lokacin sahabbai wasu an musu irin wannan abin a wasu an kashe su wasu kuma suka daure suka ki kuma ba abin da ya same su duka an samu duka irin wannan kenan mutum idan yi irin wannan ba matsala insha Allah